ya saukarwa masu irgilin a cikin su a wawal azab shine azaba saka za ya hiku bi man istahza bika haka nan azaba za ta saukarwa duk masu irgili da kai eh wato ai sai dai la ala lakin sai dai la ala alwajhi allazi haka bi ba irin fuskar da ya saukarwa masu yin izgili da annabawansu ba na farko bayan Allah ka fi a min umumil azabi daga saukar azaba mai gamawa to kai Allah ya yi alkawari cewa ba za a saukarwa da al'ummarka azaba wadda take mai gamawa ba ta yi dai wasu a cikinsu a taɓa amma dai a ce gaba ɗaya an taɓa su ha an shafe su babu su wannan ba zai samu al'ummarka ba al'umma muhammadiyya ba ke tu ila ahirin duniya al'umma muhammadiyya mai wanzuwa ce har ƙarshen duniya shi yasa duk mai kokarin ya ga wai sai ya shafe al'umma muhammadiyya daga doron ƙasa to ba inda ƙoƙarinsa zai kai shi al'umma mamadiya tana nan ta yi taɓa wasu ta yi da wasu ta yi fidda wasu daga tsarin al'umma amma da al'umma dole za ta na nan wani man halaka na ummatun ya haduna lillahi wa bihi ya adiluna ban bi ahadul mutamarrid bi susi sai dai a kama mai taurin kan iyaka shi kadai wa garfa ala Allah lahu zalika ubangiji ko ya aikata wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce inna ka faina kal mustazin ya rasulullah hakika mun kide ma masu izgili da kai yanda busiri yake fada wa kafawul mustazina wa kansa anabiyyan min qaumihi istihza'u wa rabahum bid'awatin min bina'il bayt biha lizalimin fana'u to akwai mutum biyar da suka kan gaba a wajen izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya musu addu'a mummuna ya zama dukkanin su ba wanda ba a taba ba kamsatun kulluhum usibu bida'i wa rada min junudihil adwa to فهاك بالذين سيروا منهم ما كانوا يستهزئون قل سيروا قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني دسو كي ياو من الدنيا hadha istishhadu ala ma taqaddama wannan kamar neman shaida ne bisa maganar da aka faɗa a baya kamar an ce idan ba ku gaskata labarin da ubangijin ku ya bayar ba wa kazzabu abiya'ahum al'azabu cewa azaba ta zaskowa wanda suka yi izgili suka kare ta annabawan su to ku yawo a duniya ku ga gurabun su ku ga gurabun su za ku ga gurabun su ya fi na kuma amma ina suke babu an halakar da su amma a gada sabuhum wala abdatu wala wala absar wala abdatu min shay'in istabi ta dole bi ayatila wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihuna abin da suke gilin da shi ya riska musu fanzu sun manzuru sannan ku tsaya ku duba ku bincika ku ga a tabi summa an zo da summa ne li annahu la yahsunu illa tafakkur wal istidlal ba abin da ya dace a irin nan sai ko a tsaya a yi tunani a kafa dalili la'annahu wal istidlalu to da mun tunani ko kafa dalili baya kyau illa ba da tamamin tsairi sai ko bayan cikar yawon da ganin gurabun nasu wala bi summa din ne babu mu ta mu ya kara wata wala bi summa ko ata bi summa li'annahu la yasunu tafakkuru al-istidlal illa ba'da tamami sayr wa mu'ayanati al-athar to bayan da za a yi a iya ta tunanin ya zama cikakke sai an gama duban duk abin da ake bukatar a tunanin a cikinsa to sun manzuru sannan ku bincika ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin kaka karshen masu karyata a rusula manzanni ya zamo min halaki na daga halakar da su bil azabi da azaba li a tabiru domin su gargaɗi ya taizu su gargaɗo fa bi sayarwa ta fakuri a sulul istidlal wa nuru ta kafa dalili da haske cikakke yana samuwa ne da yawo a duniya da yawo na tunani kuwa ba yawo na holewa ba irin yadda yanzu kuma ake ɗora mutane a kai a je yawon bude ido amma an yi wannan yawon bude idan ba bude idan ake ba tsayawa ake a tashar galle iri daban-daban a maimakon a tunani a cikin abin da ya afku ga al'umman da suka gabata da makamancin wannan a'a sai a koma kuma a ta ayyuka na banna iri daban-daban a ce za a yi turara a gindin ruwa ko abin da ya kama da haka bai ana shan rana ne ko abin da ya kama da haka wa min muna azata sufiyatu siyaha daga nan ne su fa suka riki maganar yawo a duniya don sanin wato don ƙara gano dalilai na ubangiji wanda ya ajiye a nan duniya don su shirya da duk mai duba mai hankali ya san akwai allah da abin da allah ya ajiye a duniya ya ajiye ne ba don komai ba don ka san akwai allah yasa ko duk abin da ka duba a duniyar nan ya zamo ya nuna ma allah ya shirya da kai ka san allah to wannan shi ka amfana da dubansa amma duk abin da zaka duba ya zama ba ta haka ba ba ta wannan fuskar ba to kai asarar duban su dai hangen da zaka cewa kai kai amfani da shi ko ka more ko ka shakata a ginninsa duk abin babban abin nema ya sanar da kai Allah ya sanar da kai Allah to to ati domin bincike da tunani a cikin halittar Allah yana daga jumlar abin da yake taimakawa ga samun saduwa zuwa ga Allah da kuma hauhawa zuwa sannan ubangiji tabaraka ta'ala ce bila faki wa fi amfukin da sannan zamu ta nuna musu ayoyin mu a sassa daban-daban kai za a nuna musu ma a kawunan su mutum shi a kansa in ya tsaya tunani zai san lalle akwai Allah saboda mutum yanda yake halitta ce babba dan ba abinda babu a tare da shi ba abinda babu tare da shi hatta ta bayyana lahu har ya fito fili gare su annahu alhaqu cewa ubangiji lalle gaskiya ne wato daga cikin suratul zuhruf ne ko bayan da shi yasa al-ankabut ba ba daga suratul ankabut bane balle ma a ce aya ta 156 masu duk masu tahqiqin wato ba yan dagaji ne yanda suka ga dama kawai suke ko su abin nan shi yasa ake ta samu banna da yawa to sannan kulliman كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون تبقى تأتي سورة هيمين فصلت نيكو آية دقائي ودى دقائي تسيقا شيكو تو a wanda zai tafi da bita annawa ala kulli shay'in shahid ai Allah ya isa ka san akwai Allah cewa duk wani abu da kake gani Allah ne ke tsayar da shi duk abin da ka gani ya tsaya ne inda yake dan Allah ya tsayar da shi kul ce ne da su liman ma fi samawati wal baki dan abin da ke samai da kasai na waye mulkin waye halittar waye waye ke kula da shi kul lillah ce ne da su amsa daya ita ce a ce na Allah illa mai kuluhu in su sun kasa faɗar wannan la jawaba gairu ba wata amsa da za a baya in ba haka ba ba wata amsa ba kai saka ce na wane bane wannan da kake faɗa ta yau din nan ma Allah ya ɗauke shi daga doron ƙasa ba kai saka ce wata ɗabi'a ce take ba ɗabi'ar tana da hankali tana da tsari ɗabi'ar da kai kake sarrafa ta ma ko kai ne Allah ma ya baka fahimta da hankalin da zaka iya sarrafa ta to ka ce wa ita ce take sarrafawa take ta jujjuyawa ta sanya za ta fidda mutum ta fidda kaza ta fidda kaza ta sarrafa ya fitowar rana take ga faduwar haba ya za a yi ɗabi'ar da kai kai ne kake sarrafa ta a ce ita ce take sarrafa kanta ko take sarrafa wani abu ai amsa ɗaya da za a iya faɗa shi ne a ce Allah tabaraka wa ta'ala din na Allah ne kataba ubangiji ya hukunta ala nafsihi ga kansa an rahama cewa lalle zai ji kan halitta sai dai in su ne da gangan suka yi gudun jin kan nasa wanda duk ba zai sami jin kan Allah ba wanda ya guje wa jin kan amma da zarar bawa ya dawo matsayin da zai sami rahamar ta Allah to ba makawa Allah zai bashi zai rahama ai alzama nafsahu rahama ubangiji ya lazumta wa kansa rahama ya nahu wa adabi dan yayi alkawari da ita alkawari na Allah ko baya sabawa wajiba ce ga Allah ta fuskar shari'a ta fuskar cewa ya dora wa kansa ba wai ta fuskar hankali ba bayan da mutazilawa suke faɗa ba ba ta fuskar hankali ba rahama ita ce ni'ima ta gama ko ga dukkan mahaluki a nan duniya amma ashariyawa suke cewa ni'imar da ake wa kafiri a nan duniya a hakika ba ni'ima ba ce saboda suka ce ai ni'ima ta hakika ita ce wadda yanzu ta yi daɗi gaba ma ta yi daɗi har abada ya zamo ta yi amma abin da yake yanzu da daɗi amma kuma zai bayo izuwa da ana sani ai wannan ba ni'ima ba ce din ni'imar da za a yi ma ko kuɗi ne aka baka suka bayi zuwa wani ya same ka ya rabke ka ai ba ni'ima aka yi ma ba ko eh ba nema aka yi ma ba ba gara a kyale ka ba ka zauna da rayuwarka ko ba kuɗin eh ya fa a ce an baka wani kuma ya rafke ka ko kuma ai ma wata ni'ima a baka kuɗin ka sarrafa su akan abin da zai jawo ma fushin Allah har abada ko kuma fushin Allah fiye da tsawon rayuwar duniya inda an faɗa wani in ya shiga wuta sai shekaru fiye da dubu saba'in yana wuta yana jin wutan nan fiye da shekaru dubu saba'in kafin a fidda shi duka da abinda zai jawo bawa irin wannan ai dan an ce ba ni'ima ba ne gaskiya ne shine su ash'ariya ba suka ce shi kafiri ba a yi masa ni'ima ba kafiri gaba daya bai game da ni'ima ba a nan duniya an kawo masa ni'imar amma da bai karbe ta karbar da ta dace da ita ba sai ta koma azaba a haƙƙinsa a lahira kuwa daman bai da ni'imar inna allaha harramahuma alal kafirina yasa yana cikin wurare takwas ko bakwai da yake an samu bambancin fahimta tsakanin ash'ariyawa da maturidiyawa ko ma talafa fi qawli ahli al-hirzi illa bi sab'in julluha fil lafzi جواز الاستثناء قال الأول والسعد والشقاء لا يبدل وبالجواز للسجائر على الأنبياء ومال كافر على وأثبت الكذب أن المعرفة واجبة آه بالسمع ثم الصفات ko wajibatu bi shari sunnata istifaka halikiyatin wa razikiyya hadisatan taqulu lash'ariyya to shine wa mal kafirin ala wa mal kafirin ala su ko batirjiya suka ce kafiri ma Allah ya masa ni'ima amma kin gode wa ni'imar da yayi da bai gode wa Allah kan ni'imar ba shi ya jawo masa azaba to ubangi tabaraka ta'ala ya ce rama ta ta lutu komai yana daga rahmar Allah da yake jinkirta wa masu saban Allah da kafirai da kuma yadda ake sako musu arziki ba kankautawa zaran kai numfashi ma wannan ya fita daga gare kalami lafiya ai babban arziki ne ko da yake galibi ba a duban irin wannan amma numfashin nan guda ɗaya idan aka ce za a rike mashi bai ciki ba bai fija ba ai ka shiga tashin hankali yanzu nan da dama sai ka ji ana a zo a tafi ko indiya ko misra ko ina ne dai a je a samu dai numfashin da ya ringa fitowa lami lafiya amma wanda aka ba kullum numfashin da yake yake fitowa lami lafiya Allah ne kadai ya san yawan sa ko sai dai ko a ji daga bakin malamai cewa ai numfashin bawa a yini da dare ya kai guda kaza amma a fito lafiya lafiya ai rama ce babba rama ce babba Allah ya amma bayan tabbatar halitta a wato a lahira bayan an je lahira turama ta keɓanta a sannan da 'yan aljanna fishin Allah kuwa azabar Allah tana keɓanta da 'yan wuta su 'yan aljanna sannan su ne suke cikin rahama su kaɗai wato farlan min don baiwa daga gare shi radda bi zalika yayi raddi da wannan ne alal mu'tazilati akan mu'tazilawa alqa'ilina mu'tazilawa nan da suka tafi akan cewa ita rahama wajiba ce akalam da hankali wa hankali yayi hukunci da cewa dole Allah ya rahama ya sahilu ta lukuwa bayan da za a ce Allah bai rahama ba domin wanda wai a ce Allah bai rahama ba ta waya ce ta waya ko ta kori a haƙƙin Allah aka ce ba haka bane ba haka ba ne to rahaman nan baiwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ba dan ta zama wajibi ba a kansa wa fi taladuf wannan ya kunshi tausasawa su mutazilawa suna cikin farko farkon kungiyoyi batattu da suka fara bayyana a musulunci ko da yake hawarijawa sun riga su bayyana shi'awa ma sun riga su bayyana to kuma daga waɗannan biyan sai mutazilawa suka bayyana mutazilawa farko farkon akidinsu sun fara bayyana tun zamanin wato tun ƙarshen zamanin sahabbai tun ƙarshen zamanin sahabbai na farko dai wato abinda suka fara riko da shi shine cewa duk wani abu da ka gani ba wai hukunci ne na Allah ba annal amra unf ba kakka ce wai Allah ne ya hukunta in kace Allah ne ya hukunta irin wannan abu ba da suke faruwa ba daidai ba ka ce Allah ne ya hukunci ai ka dangana tawaya ma ga Allah ka ce Allah ne ya kaddara su to daga nan aƙidinsu suka fara bayyana har a ƙarshe suka murmure suka murmure suka koma manyan aƙidu guda biyar wanda a kansu itizal ya ginu a kansa ne itizal ya ginu kuma sun yi ƙarfi musamman a zamanin abbasawa da halifofin abbasawa tun daga mamun da motasim da wasi sannan suka kai ganiyarsu ya zama duk wanda ma bai imani da abin da suke kira zuwa gare shi ba suna sa a azabtar da shi an kashe malamai da yawa an azabtar da wa'yansu wa'yansu sun mutu a kurkuku irin imam ahmad ya sha bulala ya sha ɗauri allah ne ya da kwanansa a gaba amma an sha yi masa bulala ya suma a kyale shi ya farfado a ci gaba dai har kuma allah ya kawo zamanin wani halifar mutawakkil ya ce shi gaba ɗaya bai yadda da tsarin nasu ba bai yadda da tsarin mu'tazilawa bai ce a kyale kowa ya aƙidar da yake so daga sannan ne su mu'tazilawa suka fara ja da baya amma har yanzu akwai wasu al'umman ko wasu ƙungiyoyi na musulunci da ba za a ce mu'tazilawa ba ne amma sun gaji wani abu daga mu'tazilawa yanzu kamar shi'awa gaba ɗaya musamman ja'afariya wato abin da ya shafi aƙida da dama suna kan tsarin mu'tazilawa ne hakanan ma zaidiyawa kansu su ma sun riko da yawa daga cikin tsare-tsaren mu'tazilawa sun aro wasu abubuwa da yawa a babin aƙida wanda da mu'tazilawa suke kai sun yi riko da shi wani a cikin manyan ja'afariyawa imamiyawa a wani wata kasidarsa da ya akan bayanin addini wanda su a wajensu kamar irin su ƙurɗubi ne mu a nan wajenmu in farko ake fara tsayawa yara su koya ake fada wa ba da fade ne ala hamsin buni fadin bi tauhidin wa adalin wa nabi summal imani wal ma'adar taqibi fadin bi tauhidin to wajen wannan tauhidin nasu da yawa sun aro daga mutazilawa ne wa adalin wannan ko daman adalu din nan gaba ɗaya sun aro ne daga mutazilawa sun aro ne gaba ɗaya babu adal din a wajen su imamiyawa sun aro shi ne daga wajen mutazilawa to wanda bi sun summal imami to anan ne suka bambanta anan ne summal imami anan suka bambanta su shi'awa jafariyawa sun yarda da imamu cewa akwai imamu wal ma'adar takibi to wannan wato ya kawo shi ne don raɗi a kansu wafi talatufu wanda ya kushi tausasa wafi du'a'i a cikin kiran bayi ilal imani zuwa imani cewa bawa ka dawo ga Allah Allah ya hukunta rahama ya ce duk wanda ya komo gare shi lalle kam zai gaba da rahama wal ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha ghafurur dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu la yajma annakum wallahi Allah zai tara ku gaba ɗaya ila mil kiyamati a ranar alkiyama ila wannan tabi zamo a babinta ne wato zai tara ku a kaburbura wai hashuran nakum ila yawmil qiyamati zai hada ku a nan har zuwa ranar alkiyama kuma za a fito da ku wa ya tamilu bi anna habi ma'anan lami ta yi kuma ila din mai ma'anan lami ce li yawmil qiyamati saboda zuwa ranar alkiyama aw fi ko ta zamo ta tana da ma'anar fi fi yawmil qiyamati yadda malaman nahu kenan suke kawowa ko cewa ila takan zo da ma'anar fi kama a nan kenan au za'ida ta yi ma ila din ta zamo za'ida ce asali la yajma annakum yawmal qiyamati la yajma annakum yawmal qiyamati Allah zai tara ku gaba daya ranar alkiyama kakka ga isan mai isa kakka ga kuma kasawar wanda yake kasashe duk dai sai an je ga Allah duk gaba ɗaya lokaci ɗaya Allah zai tashi halitta gaba ɗaya ta da yawa wanda ake ganin a nan duniya kasashe ne ba koman kome ba amma an je alkiyama kuma ai mamakin matsayin da yake da shi ai mamakin matsayin da yake da shi da yawa kuma wanda a nan duniya yake burgewa ake ganin ai sai shi amma a je lahira kuma a tadda shi ba koman kome ba bai koman kome ba li yujaziyakum dan ya muku sakayya bi a amalikum da ayyukanku larai ba kokonto shakka ba kokonto fi a cikin tara kudin a wannan ranar koko a cikin zuwan ranar alkiyama allazi ya sulfi jamu wanda shi ne za a tara bayan allazi na siru an fi son wanda suka yi asarar kawunan su bi tariri ha ta fuskar bijirar da kawunan nasu lil azari ga azaba mubtadan wannan allazi na din mausulin nan mubtada ne shi yasa a mahallin rafa'a yake khabaruhu labarin sa dama allazi na dai galibin larabawa suna gina shi ne jam'ul lazil ulallazi na mutlaka wa ba'aruhum bil wawi raf'an nadaka akwai kadan daga larabawa wanda a halin raba su cewa allazuna amma gaba ɗayan qur'ani dai allazina ya zo mabni ne ya zo mabni ne shi yasa nan a mahallin raf'a yake wa'annan hasul hamsan ko shine jumlar mausula labarin shine fahum la yu'minun wa'annan kan ba inda za a yi imani wanda duk kaga bai imani ba to alama yayi asara kansa ne shi ya hana yi imani wanda kuma ya imanin amma imanin nasa gashi gashi to shi kuma alamar yayi asarar wani abu na kansa matuƙar dai bai dawo ya riko da imanin ɗari bisa ɗari ba abinda ake bukata mutum ya zama ya ci riba kansa ya ci riba halittarsa da aka yi ya riko da imani ɗari bisa ɗari wannan shine yadda manzo Allah yake faɗa ai mummuni lamarin sa daban mamaki ko ne nasa na sai ya zama alheri to wanda duk ya riko da tsarin imani to ko ne nasa sai ya zama alheri ajabul lil mu'min walaysa zalika illa lil mu'min in asabatu sarra'u shakara fa kana zalika khairan lahu in asabatu rarra'u sabara fa kana zalika khairan lahu to wala huma وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم باقي ɗayan abin da ke sauka a halla abin da yake sauka fillele da daddare wato wannan hari ko yake sauka da rana to lahu na Allah ne tabaraka wa ta'ala mufassiru da ya fassara sakana da halla to yana nuni ne ila annahu la sufil cewa ba shafewa a ayar wa alaihi jamhurul mufassiri akan haka mafi yawan malaman tafsiri suke ta ma'ana halla wujida ma'ana halla din wujida wato abinda aka samu da dare ko aka samu da rana din na Allah ne fa yashmalu sakin wal mutaharika ya hada da abinda yake kawai da kuma abinda yake mai motsi ya hada da mai rai da wani mara rai wakila wasu malaman suka ce wasu malaman tafsirin suka ce inna sakana zakana din minas sukuni ta daga shuru ne riddul harakati kishiyar motsi wa alaihi in an fassara ayat da wannan ko an fassara kalmar da haka fa fil ayati hasbu ya zama akwai shafewa kenan taqdiruhu wa ma taharraka ana nufin wa ma taharraka wato yana daga gurin da yake an shafe wau harafin adafi da kuma abin da ta adabta din ya ya zo alfiya ko wal fa'u qad tuzafu ma ma adafat والواو إذ لا نفس وهي انفردت بألف آمل مزال قد بقي مأموله دفعا لوهم للتجد shi yasa nan akwai wa mata harraka aka shafe da wautin da kuma abin da ta adabta din shine mata harraka aifa huwa rabu shine mai tafi da shi wa haliku shi ya halice shi wa maliku shine mamallakin sa shi yasa ko me ka gani to mamallakin sa Allah shi yasa kenan in bawa ya san Allah me zai sa wani abu a cikin halitta Allah ya tsone masa ido ko abin ya nemi ya tsone masa ido sai ya koma ga mahalicci in ka je wajen mai abu ai shine mai abin ya fi karfin abin sai ya dauka ya baka amma abin da yake damun mu bayi abin da yake damun mu mu bayi shine sai mu tsaya a gaban abin mai ta kokarin wai sai mun same shi saboda yana burge mu a maimakon ga hanya ɗaya da za mu bi mu samu abin shine mu koma ga mahalicinsa me shi mamallakinsa in ka koma wajen Allah tabaraka ta'ala sai dauka ya baka ko menene eh ba abin da Allah ya dan yana bukatarsa duk abin da ya yayi ne dan dan mu duk abin da ya yayi ne eh domin mu huwa allazi halaka lakum ma fil ardi jami'a duk wannan da ka gani ya halitta Allah yayi ne domin ku amma so da yawa sai a kasa bin tsarin da za a ba a samu abin domin abin ake sawa a gaba ko a sa wani can daban wanda shi bai ba bai mallaka ba kuma amma ga mamallakin a maimakon a komo wajensa wanda sai ya bayar abu ne mai sauki ya ɗauka ya bayar ko ma ma kana dawo wajen Allah Allah ya nuna ma cewa to wannan ma me zaka tsaya ta tasi ai ina da abin da ya ninka shi ka tsaya waje na ka kyale ta wancan ina da wanda ya ninka shi me zaka yi da wannan akwai wanda ya fi shi ai ma ai ma tajalli a nuna ma abin da yake cikin malakutullah malakutullah zalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ardi wal yakuna min almuqinina ya nuna ma ya zama ka ƙara yadda da Allah ka ƙara sakankan cewa to amma sai ya zama bawa ya tsaya tare da wayannan fa'uhu sami ubangiji shine mai ji lima ya kalu ga duk abin da bawa zai fada duk abin da zaka fada to Allah yana ji duk abin da za a fada Allah yana ji alalim masani ne bima ya kalu da duk abin da ake aikatawa duk abin da bawa zai aikata to Allah yana sane da shi
قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين آه قل آه قل تني لهم تني da kafiran nan masu musun Allah ko masu cewa ya za a bar wani addini da aka gada a komo ga addinin Allah to ka ce da su a gairar lahi a ta yanzu zan rike gairar lahi wani Allah waliyan a matsayin wanda zan jibinta falmuradu bil wali wato abuduhu da zan bauta masa a abuduhu da zan bauta masa fal muradu bil wali huna al ma'bud abinda ake nufi da wali anan wanda za a bauta wal akan saki lafazin waliyu bistirakin cewa kalma ce wadda take mushtarika kamar irin su kalmar ainu ne ainu kaga tana da ma'anoni wajen guda talatin ko akwai ma suja'i wasu ba'i wanda musamman ya nuniya akan ma'anonin ainu ainu din nan ko shi yasa to shi ma lafazin waliyu lafazi ne mushtariki ana amfani da shi don bayyana ma'anoni daban-daban min hal ma'abudu yana daga ma'anonin waliyu wanda ake bautawa wala yakunu illa Allah ba wanda za a bauta ko a hakika in ba Allah ba ba wanda ya cancanci a bauta masa kowaye in ba Allah ba Allah kadai shine abin bautawa da wannan duk manzanni suka zo da wannan duk bagadan manzannin suka zo cewa a tsaya a bautawa Allah me za a yi a yi dan Allah Maulana Bashir Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala yake cewa duk abin da za a yi a tsaya a yi dan Allah yake cewa an bawa ba su san ma'anar yi don Allah ba galibi ammi yana yi ne don wani abu mai dama dama a cikin ambawa shine mai yi don aljannar sa tai kyau ko don lahirar sa tai kyau amma dai kaga wato ba wai yayi don Allah bane kai tsaye cewa Allah ko ma ba aljanna ko ma ba wuta ai shi ya cancanta abota masa eh idan da Allah bai aljanna ba ko bai wuta ba shi ya juya masa ba za an aka an aka haka an yi daidai kuwa ai ko Allah bai aljanna ba bai wuta ba ya cancanci a tsaya a bauta masa shi kadai ne ya cancanci a bautawa wa huwa qawluhu ta'ala wannan shine fadin ubangijin Allah huwal waliyu Allah shine wanda ya cancanci a bauta shi yasa yana cikin sunayen Allah alwaliyu ya faɗa kuma Allahu waliyu lazina amanu Allah shine wanda mummune suke bautawa wai tulqu alal qaribi akan saki lafazin waliyu akan dan uwa wasahibi ko aboki aboki ma waliyu ne za ka ce huwa waliyi shi aboki na ne a nan nan ka ce huwa waliyi kana nufin shi kake bautawa a wanda kake nufi shi abokinka ne wa alal munhamiki yanzu ka ba kalmar maula ce kaga a qur'ani ai an sake ta akan ubangiji fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula amma a wani wajen kuma an saki maula din akan ba ubangiji ba saboda da wani ma'ana daban fa'iwanukum fi dini wa mawalikum ko wa mawalikum jam'in maulani wannan jam'in maulani dalika bi anna allaha maula allazina amanu shi kuma nan da wata ma'ana mai taimako yasa shi ma maula yana da ma'anoni har guda 21 wa alal munhamiki akan saki lafazin waliyu kuma akan wanda yake mai mai da hankali gaba daya ɗari bisa ɗari fi akan bin Allah wanda shi ba wani abu da yake fuskarsa duk abin da yake yi manufarsa ya bi Allah wanda irin wannan mai kutsawa abin Allah kaka ɗauka wai sai ka same shi yana sallah ko da sharbi a hannu sannan ne yake bin Allah ko sannan ne ya zamo irin wannan ba haka ake nufi ba ko kaɗan amma kome za ka yi ka dubo Allah a ciki kome za ka yi ka dubo Allah a ciki in kasuwa za ka ka dubo Allah Allah ne ya faɗa bai za ku ta salatu ban ta shuru filari wabta gomin faralillahi ba lokacin sallar juma'a ba ai an halatta muku ku je ku nemi arzikin Allah ya zama wannan kake duba kuma duk cinikin da za ka yi kana dubo haka wa annan lahul bai a wa ramar riba to wannan cinikin naka sai zamo ibada kake haka nan aiki kake haka nan in kome za ka za ka dubo izinin da Allah ya ma a cikin wannan to sai zamo duk abin da kake a duniya ibada kake kome za ka sai zamo ya koma ibada kasuwancinka ibada ne cinikinka mu'a ibada ne mu'amalarka ibada zaman duka da matarka ibada ne ko saduwa kai da ita ya zamo ibada a rubuta ma lada saboda duban Allah duk da kai a ciki amma ko ibada ce kai ta ko sallah ce kai ta baka dubo Allah ba to ai ba ibada bace ba ibada bace tunda ba ba ilasi ba inda ake bukata a ciki ta zama sallan nan taka ba ibada bace eh shi yasa da aka ce almunhamiku fi da'atillah ka dauka sai kawai wanda yake a masallaci ko wanda ya rike tarbi ko yaushe ko kaɗan ba haka ba ya zama daidai abin da bawa zai yi Allah yake dubowa yana duban tsarin Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya zama waliyu ne waliyul lahi ne wanda aka faɗa Allah waliyul ladzina amanu kuma aka faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna to yanzu wannan Allah zan rika a matsayin wanda zan bautawa fadir samawati wato wanda yake shine mahalicin sammai shine mahalicin sammai wal ardi da gasai mubdi'ihima shine ya halice su ba ta ya kwaikwaici wasu da suka gabata ba wa huwa yu'imu Allah shi ke azurtawa ya ruzuku shi ke azurtawa wa la yudam ba wanda ya sai ce zai bashi ba wanda ya sai ce zai bashi baya bukata ga komai abin da yake hannun kowa ma daman na Allah ne halittar Allah ce yaushe za a ce yana bukata kul ke ne da su in ne umirtu ni kam dai an umarce ni ana kuna awwala mana salam in zama farkon wanda ya miƙa kai ga Allah min hazihil ummati a wannan al'umma wakila ne an ce da ni la takunan da minal mushrikin ba kai ba zamowa tare da masu tarar da wani da Allah ba wa ya tsaya ta ilasi ya ta tsarkake ayyukansa har su zamo na Allah galibi bayi akan yi da'awar imani to amma imanin ba kaiwa wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikuna to ba da koyaushe ta kokari ta kokari a rayuwarsa ya ta rabuwa da shirka shirka hawa hawa ce akwai shirka ta bauta wani Allah akwai shirka ta yin duban wani Allah to ba ya zamo gaba daya dubansa Allah kadai ba kai ya bar duban wani muzarafil ilaha nam ara gairan wata zalgairu inda na mamnu to ulin niya قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم شيني رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أني ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron bi ibadatu gairihi na bauta wa nan sa to ina jin tsoron azabar rana mai girma huwa yawmul qiyamati shine rana alqiyama ina jin tsoron azabar rana alqiyama zalla sallallahu alaihi wasallam asumi ne wasu ma suka ce ai ko saga'iru ba za ta yi a ce annabawa sun aikata ba a tun farko ma asalan ba ja'izai bane a haƙƙin su daman dai an gama akan cewa annabawa ko da sagera ba su aikata ba to amma abin da yasa aka ce ya faɗi wannan magana don ta zamo tunatarwa matashiya ga bayi duk wanda yake ya saba wa Allah to ya ringa jin tsoron azaba a ranar lahira in ka ɗauka za ka saba wa Allah ka tsira a wannan ranar a'a tayu hakika gaskiya da tayi Allah ya gafarta ma ko tayi ka samu ceto daga wani tunda Allah yana iya gafarta duk wani laifi da aka yi masa in ba shirka ba kuma akwai ceto na masu ceto to amma fa ba lalle ne ka samu ba shi yasa menene dahir ga mutum ya tsaya ba Allah wanda duk ya ba Allah to wannan ya samu dahir cewa ba zai gamu da azabar Allah ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ba abinda zai sa Allah ya muku azaba matukar kun tsaya gode wa nemo masa ba ku saba masa ba man yusraf anhu man yusraf anhu yawma idin faqad rahima wa dhalika al-fawz al-mubin wanda duk aka juyar da azaba daga gare shi a qira'a wato yusraf bil bina'i lil maf'ul da ginawa ga maf'ul man din wato sunan sharadi ne yusraf shine sharadin man din mubtada ne yusraf din shine labarin wannan shine hanya ta irabin irin wannan wadda ta fi yanda suyudi ta fi wadda suyudi yana fada wa in talaha lazimu fa mubtada wal habaru shar'u ala ma'atumida ala ma'atumida to ko da yake magana ta suyudi a faridar akwai yar takaitawa dan ko da muta'addin ne ma ya bita to za a dauka mubtadan ne matukar an faɗi maf'ulin na shi fi'ilin a gaba yanzu ka ce manyan rib zaidan an rifu to a sannan man din mubtada ne ya rib zaidan jula ya rib zaidan din shine labarin amma an kace man tarrif an rib to a sannan man din sai zama maf'uli na tarrif din maf'uli ne muqaddam wujuba ai man yusraf ai azab wanda aka juyar da azaba walil fa'il to akwai kuma wata qira'a man yasrif an wal fa'ilu Allah wato ba'alin shine Allah wanda Allah ya juyar da azaba daga gare shi wal aidu mahzufu wato man yasrif man yasrifu anhu wanda Allah ya juyar da azaba daga gare shi yawma izin a wannan ranar wato wannan da yace al aidu din mahzufun ba shi yafi kyau ba saboda sai ya koma kamar cewa man dun masuliya ce ya sa ma shi ya ce al'aurahu abin da ya fito fitowa fili an ya kula ya ce wal mafulu mahzufun mafulin an shafe shi wa da mirin ya udu alal azali lamiri ne da zai koma ga azab ehin li'anna lamirar aida ala man maskurun bi qawlihi anhu lamirin da zai koma ga man din an faɗe shi shine anhu to wa aida la ta lil aidi illa al mawsul kuma ma dai ai gaba daya abin da yake bukatar aidi mawsuli ko kuma abin da yazo labari jumla ko kuma wato sifa to irin wannan su suke bukatar aidi wa man huna shar'iyatu la mawsula man anan shar'iyya ce ba mawsula ba to wanda dai ubangiji ya raba shi da azaba a wannan ranar to hakika Allah ya ji kansu jin kai na Allah hakika shine a ranar lahira a raba ka da azaba a nan duniya duk abin da bawa ya gamu da shi bai hana a ce yana cikin rahamar Allah ba ba hana a ce yana cikin rahamar Allah ba amma a lahira shine duk wanda ya gamu da azaba to wannan baya cikin rahamar Allah sai dai ko an dauke masa azabar kuma an mai da shi aljanna to a sannan kuma a ce ya koma ga rahamar Allah fagar rahima ai arada lahul haira ya nufin alheri gare shi wa zalika al-fawzul mubin wannan shine babban rabo wanda yake a fili ai najatu zahira wannan shine tsira wadda take a fili Allah ya sanya mu daga tsirarrun Allah ya dukan mu Allah gama mu da ramu
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يتي وإن يمسك الله بضر كيمة جسن da Allah ya nufi ya taɓa ka da abin da yake musiba bala'i musiba kamar rarin kamar rashin lafiya wa fagarin ko talauci fala kashi falahu ba wanda ya isa ya yi ma wannan abin illa huwa in ba shi Allah ba tabaraka ta'ala shi kadai shine mai iya yayi ma wannan haza wannan bayani da aka yi anan ko wannan aya ta yi duminar lahi li rasulihi karfafawa ce daga wajen Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam fal ma'ana abinda ake nufi la takhshalu bihum kaka ji tsoron zargin da kafirai suke ma akan isar da aike bar ka isar da abinda Allah ya sauka gare ka abinda aka sauka gare ka daga wajen ubangiji domin ubangiji tabaraka wa ta'ala mutawalli amrika mai jibinta lamarin ka ne wannan wal man'u wal ida'u cutarwa da amfanarwa da hanawa da bayarwa duk ya tabbata ga ikon Allah Allah ba wanda isa cutar da kai in ba Allah ne ya nufi cutar nan ta same ka ba ba wanda isa ya amfane ka in ba Allah bane ya nufi amfanin nan ya same ka ba wanda isa ya hana ka wani abu in ba Allah ne ya hana ka ba kamar ba wanda isa ya baka idan ba Allah ne ya baka ba kawun ajizuna su bayi gaba ɗaya gajiyayyu ne ba su da ikon sadar da cutarwa abinda yake cutarwa ne ko jawo amfani ga bawa Allah kadai shine arraro annafi'u ba wani mai cutarwa ba wani mai amfanarwa a hakika sai Allah tabaraka ta'ala shi yasa bawa kada ya tsaya ta bayi bayan nan su kansu sarrafa su ake ya daina ganin ko Allah ya sanya wani abu a hannunsu wannan ya sa ya bar abin da yake wajibi a kansa ya faɗa don ran ko za su bashi ko kuma don gudun kar su cutar da shi ko kaɗan ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba su kuma shi din nan zai iya bashi shi ma sai a bashi shi yasa in an tsaya faɗar gaskiya to a tsaya ga faɗar gaskiyar haƙiƙa kada a tsaya ana kumbiya kumbiya da gaskiya cewa to ai wani kuma ga fayan da shi yake so ko ai yana mana kaza ko ai yana kaza ga yanda yake so a gaskiya koyaushe ta zama ita ce aka sa a gaba wa in fuska idan kuma ubangiji ya shafe ka ya nufi doso ka bi hayarin da alheri ka sayatin kamar lafiya wa ginan da wadata fa wala fil shayin gari ubangiji mai iko ne bisa kome wa min ma masaka bihi abin da ya taba ka da shi yana daga abin da Allah yake da iko akai wala gaduru ala raddihi an ka gairuhu wani Allah bai da ikon ya ce zai mai da wannan abin daga gare ka kuma bawa ya gane duk abin da ya same shi dai daga daga Allah tabaraka wa ta'ala to in ya yadda da hukuncin Allah ya mai da lamarinsa ga Allah to wani abin sai ya zamo alheri gare shi to a to ma masaka din irin wannan nusar ya rubuta kamar rufu'a ma masaka fata ce akan sun din ko ma masaka bihi la yaqdiru ala radihi an ka gairu shi bawa komai ma Allah ya kaddara masa zai iya zamowa alheri gare shi matukar da ya mai da lamarinsa ga Allah tabaraka ta'ala a babban laifi na bawa ko wanda yake mai da abu shari gare shi shine zamo yaki mai da lamarinsa ga Allah amma a kowane hali matukar bawa zai mai da lamarinsa ga Allah to komai ma alheri ne gare shi komai ma sai zamo alheri gare shi wa huwa al-qahiru wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir wa huwa al-qahiru ubangiji subhanahu wata'ala shine marinjayi al-qadir wanda yake mai iko allazi la yu'jizuhu shay'un wanda ba wani abu wanda yake yafi karfin sa ba wani abu wanda yake yafi karfin Allah tabaraka wata'ala inda a cikin mumkinatu ne to Allah yana iya samar da shi ko me kamar yadda yake da ikon rasar da shi musta'ali halin kasancewarsa madaukaki ko fauka ibadi bulbushin bayansa wato shi fauka ibadi din hali ne wato ko zarafi ne da yake yara ta da abin shafewa da shi abin shafewar hali ne halin kasancewarsa madaukaki shine fasul ya kaddara shi musta'aliya halin kasancewarsa madaukaki burbushin bayansa aw fauqiyata aw fauqiyata makanatin la makani da aka ce burbushin bayansa ana nufin burbushin su a matsayi ba wai a waje ba ba su suna gidan kasa bane shi yana gidan sama kamar yadda wasu suke so su suranta Allah subhanahu wataala cewa halitta an mai da ita bene halitta na gidan kasa inda halitta suke a koma bene su halitta suna gidan kasa Allah yana gidan sama inda wasu suke daukan haka ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to idan gidan saman ya rushe to ina za shi kuma kenan inda yana bukatar waje kaga duk wanda yake bukatar wajen wajen ya zama wani abu ya same shi kuma sai a san ina za to haka zai yi a haƙƙin Allah tabaraka wataala haka zai yi a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala bai ba zai yi ba shi yasa fawqiyatu makanatin ne la makan wal ma'ana abinda ake nufi anna sifati sofin Allah fawqa sifati gairi mulmishi sofin wani sani ko da an ga wani ya santu da irin wannan misali a ce mai iko ne to ga wani shi ma ai mai iko ne to wannan ikon na wannan majazan ne ba hakika ba hakikar iko na Allah ne ba ikon Allah ba wani iko da za a kwatanta da shi ba wani iko da za a kwatanta shi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala domin sofin Allah ta cika ce sufofin wani sako tauyayya ce duk irin yadda wani Allah ya sufantu da sufa to wannan sufa tauyayya ce shi yasa lokacin sai a ga tagajiya kaga abu ne wanda yake gani kullum wanda yake takamar sanin ko yake takamar isar amma wani abu ɗaya ya zo ya gagare shi yayi yayi yayi yayi amma ya zamo ina abin ya gagare shi dan a nuna masa cewa to duk wata isarsa da yake gani ko ake ganin masa shi din nan fa bawa ne shi din nan bawa ne wanda ya isan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ba wani abin da yake za a ce ya gagare shi subhanahu wa ta'ala ya sufar Allah iz buwaya da sani da iko wanda yake buwayarsa ba wani abu da ya sai tare ta saninsa ba wani abu da yake ya fita daga sanin Allah komai Allah ya sani yala innahu bi kulli shay'in muhiyyad haka nan kuma iko duk abu wanda dai za a ce mumkini ne to Allah yana da iko a kansa ba wani abu wanda yake mumkini da Allah bai da iko a kansa sufar wani Allah kuwa a zullu kaskanci da rashin sani da gajiyawa shi yasa kuma koyaushe so da yawa mukan yi rashin ladabi wajen addu'a sai mu je wa Allah da addu'a da bukatu mu nuna mu ringa nuna wa Allah cewa mun fa gama sanin abin kawai da abin da ya rage mana wanda ya je wa Allah da haka dan Allah ya je da ladabi ai bai je da ladabi ba shi yasa duk yanda zaka ga abu shine mafita gare ka zaka yi addu'a akai to ka ringa yi tare da ladabi tare da duban cewa wanda fa kake addu'ar gare shi ya fi ka sanin mafita duk irin yadda kai ta yi ka ga ɗari bisa ɗari ba ka da mafita in ba wannan ba ba wata mafita in ba wannan ba amma ta akwai wata mafitar kai baka sani ba shi yasa koyaushe za ka wajen Allah ka je masa ba da wannan mafitar kaɗai ba kawai ya baka mafita wanda ya fi ka sanin wanda yake ya fi ka sanin ta amma ba ka je masa da siffar kai din nan ai ka gama sani ba eh kai din nan ka gama sani iko ne dai ka kasa eh shi ne kawai ka je masa a ka je masa yadda ba ka da ikon ba ka da sanin eh ba ka da isar shi yake da duka kai dai a hangen ka ka hangi wannan alheri ne gare ka amma dai Allah ya baka alheri yasa da ake addu'a gaban shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bamu ruwa Allah ya bamu ruwa yace kawai ku ce Allah ya yi mana ludufi kawai Allah ya yi mana ludufi ta yi a kawo ruwan kuma wanda bayan da ake so ba sai yaya kuma ana addu'a ruwa ya zo don shuka ta girma to kuma akan yi ruwan da zai tafi da shuka ko wani ruwan ya zo sai a waye gari ba shukar ma ba ma masu shukar an rasa shukar an rasa masu shukar sai yaya kuma ya yasa ma aka addu'a cewa Allah ya kawo ludufi a duk wani lamari Allah ya kawo ludufi a kowane lamari to a kowane lamari Allah sai ya kawo ludufin Allah ya mana ludufi a baki ɗayan lamura Allah ya mana ludufi a baki ɗayan lamura to
duk wata sifa ta ɗaukaka ta cika to ta Allah ce tabaraka wa ta'ala ta Allah ce tabaraka wa ta'ala duk wata sifa ta kaskanci ta tawaya to ta tabbata ga wani Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ba a sifanta Allah da sifa wadda take ta kaskanci ko ta bukata wa huwa al-hakim ubangiji shine gwani fi halqihi a cikin halittarsa ay ra'u kullu ya ra'u shay'a fi mahallihi yana ajiye komai a inda ya dace sai dai zamo kai bawa baka ga dacewa ba baka hango dacewar ba amma duk yadda Allah ya tsara lamarinsa akwai dacewa cikakkiya dacewar da ba wanda ya isa ya tsari ya zamo ya yi haka in ba shi ba subhanahu wa ta'ala shi yasa ko da hukunce hukuncen da yake yi ko yake umarni bayi su bi to akwai hikima babba sai dai ta yi wani lokacin bayi su gano hikimar amma wani lokacin sai zama ba su gano ba wa rubba ma yi uzu na dila'u lakin na hule sa bihim tina'u yadda mai maraki su'ud yake faɗa alhabir masani bi bawaɗinihim da abin da yake baɗininsu ka zawahirihim kamar yadda ya san zahirinsu kai yu'amilu kulla shas yana wa kowane mutum mu'amala bi ma ya liku bihi da abin da ya kamata da shi yana wa kowane mutum mu'amala da abin da ya kamata da shi wannan zala wannan ayar da za a karanta ta sauka ne lamma qalu yayin da kafirai suka ce idin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama itina ka zo mana bi mai shahadu laka bin nubuwati da wanda zai shaida cewa kai annabin Allah ne fa inna alal kitabi an karuka dan alal kitabi mutanen da aka sauka musu da littafi tun kafin saukar da naka sun ce su ba su san ka ba sun ce su ba su san ka ba ai alu makka wato mutanen makka fa kalu suka ce ya muhammadu ya muhammadu ka nuna mana wanda zai ma shaida bi risalata cewa kai manzo ne na Allah domin mu mun tambaye suka adiya cewa su ba su ga an ambace ka a littattafansu ba to sai Allah ya saukar da wannan ayar kul Kulayyu shay'in akbaru shahada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل له ne da su ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ayyu shay'in akbar shahada wani abu ne shaidarsa tafi girma wani abu ne shaidarsa tafi shaidar komai girma tamir wannan shahadatan dinnan tamizi ne muhawwalun anil mubtada'i wanda da asali mubtada ne amma sai aka sauya ibarar ya koma tamizi wato al-aslu shahadatu ayi shay'in ma akbar asalin za a ce shaidar wani abu ne tafi kowace shaida girma waye in ya faɗi magana ba maganar cewa a sauraro a ji daga bakin waninsu in ya faɗi magana to an gama komai magana ta zo ƙarshe waye mai wannan matsayin kul ce ne da su Allah Allah in Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana to kuma ai magana ta ƙare wajen wa za ka kai wajen wa za ka je ka ce kana son ya ba da shaida kan abin da Allah ya faɗa subhanallah shi yasa wannan hujja ce kenan ga da yawa daga malamai da suka tafi akan cewa ai duk abin da yake ya tabbata a nassi ko da nassin nan wanda yake ahadi ne ya zama wajibi a bi shi ba za a tsaya a ce ai ba za a bi shi ba dan ya saba da kiyasi saboda makoman nassi dai Allah tabaraka ta'ala Qur'ani daman shi gaba ɗaya mutawatiri ne hadisi shine ake cewa akwai mutawatiri a ciki akwai ahadi amma ko da ahadin dai an yadda cewa ana kyakkyawan zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ko manzo Allah ya faɗa daga wa ya faɗa daga Allah tabaraka wa ta'ala tunda an shaida masa ma yandiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha ashe kenan a ce za a bar hadisi dan ahadi ne dan yayi karo da kiyasi sai ya zamo kenan ba hujja a kai yadda ita wannan aya take nunawa sabanin yadda wasu malamai kamar galibi a hanafiyawa suka tafi ko da yake shigansa abu hanifa an ruwaito daga gare shi cewa ai in magana ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to abinda muke komai ajewa muke mu dauki magana nan ta manzo sallallahu alaihi wasallama mu riko da ita amma da yayi shura a masabar hanafiyawa haka ma yayi shura daga wasu daga malikawa cewa hadisi in ahadi ne ya zama ya saba da kiyasi to sai a kyale hadisin a koma ga kiyasi to amma wannan ayar kamar hujja ce akan masu faɗar wannan magana cewa koyaushe dai ai abu wanda yake ya zo daga wajen Allah shine hujja shi yasa su malaman kamar Imam Ahmad ya zama yakan gabatar da hadisi ra'ifi ma akwai akan kiyasi in akwai hadisi ra'ifi a babi to ba tsayawa ruko da kiyasi shi yasa shi kiyasi yadda mai murtakal usul ya abubakar bin as mai tofa a littafin sanar usul fike murtakal usul yake faɗa kiyasi kurewa take a koma gare shi a wajen malamai da yawa gaggan malamai sun dafa kan cewa shi kiyasi ana komawa ne gare shi in waje ya kure ya zamo ba nasi gaba daya akan mas'ala amma akwai nasi ko da ahadi ne kai wasu ka ce ko da ra'ifi ne ai sai a gabatar da shi akan a tafi ga kiyasi to illa mai kulu ka ce Allah in ba faɗa ba la jawaba gairuhu ba wata amsa da za a ba in ba wannan ba huwa ubangiji subhanahu wata'ala shahidu mai shaida ne bai ni wa bainakum tsakani na da ku ala sidqi bisa gaskiya ta abinda nazo da shi Allah ne ya aiko ni amma ko kuna cewa waye shaida ta akai to Allah Allah ne mai min shaida almuradu bi shahadati Allah abinda ake nufi anan da shaidar Allah izharul mu'jizati ala yadihi da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mu'jiza a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فإن الموجزات موجودنا منزلة za a saukar da ita manzilata kaulin lahi matsayin da Allah kama Allah ya ce sadaka abdi fi kulli ma yuballigu anni inda mai ibnu ashir yake fada murshidul mu'in iz mu'jizatuhum ka qawlihi wa bar sadaqa hadha al-abdu fi kulli habar namuzozin manzannin nan kamar da a ce Allah ya faɗa mana ne cewa wannan bawa da na bayyana mujizan nan a hannunsa duk abin da ya faɗa gaskiya ne ni ne na faɗa ko ni na aiko shi ya faɗa ni na aiko shi ya faɗa wa uhiya ilayya an min aiken hazal qur'an wannan qur'ani an aiko min da wannan qur'ani haza dalilu wannan dalili ne li shahadatillahi ga shaidar Allah wal ma'ana anna la shahidu ana nufin cewa Allah mai shaidawa ne gare ni da cewa ni mai gaskiya ne da nace ni manzo ne na Allah manzon ne na Allah لأن القرآن domin ƙur'anin nan wanda yake ya fi ƙarfi na ba za ta yi a ce ni ne na zo da shi ba inda nan gaba za a faɗa ma ya kunu liya a nubaddilahu min tilka inafi inattabi illa ma yuhe ilayya inni a hafi a sifar biya za bai min azimi to an yi min aikin ƙur'anin nan li'anna ƙur'an domin shi ƙur'ani na ɗigo mai furici ne bil hujjatil qati'a da hujjoji wanda suke yanke bisa cewa ni manzon Allah ne an faɗa guri da yawa Muhammadu Rasulullah wa auhayna ilai wa kazalika auhayna ilayka nuran min min amrina ruhan min amrina to an faɗa guri da yawa da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma duk abin da ya faɗa daga Allah ne wa ma yanduqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an aiko min qur'anin nan wa huwa min indihi shi ko daga wajen Allah ne don ko inda daga mutum ne to duk abin da na sani kun sani me zai hana ku zo da kamar in ni ne a matsayina na mutum na zo da qur'ani in manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na mutum ya zo da qur'ani ba Allah ne ya aiko da qur'anin nan ba to me zai hana su masu jajayya da qur'ani su zo da kamar amma ai gashi an faɗa musu ba ta su mutane ba in za su gayyato aljanu kai su gayyato ma duk wani wanda suke ganin ya isa ya zo ya taimaka musu su zo da kamar qur'ani gashi ba su iya zuwa da kamar sa ba qul la in istama'at al-jinn wal insu ala an yatu bi misli hadha al-qur'ani la yatuna bi misli wa in kuntum fi raybin ma nazzalna ala abdina fatu bi surati misli wa ad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin duk wanda kuke ganin zai taimaka muku ba Allah ba ku kira shi ya zo ya taimaka muku a gani za ku iya zuwa da kamar ƙur'anin za ku iya kawo kamar ƙur'anin ina gashi ba su iya zuwa da kamar ƙur'anin ba a ba su iya zuwa da kamar ƙur'anin ba fala ya ridu ba za a yi ce me kai fakta fa minhu ko kai fakta fiye minhu alayhi salatu wassalam bi qawli allahu shahidu me yasa aka wadatu daga manzo sallallahu alaihi wasallam da fadin sa cewa Allahu shahidu kai faktu fiya minhu alaihi salatu wasallam qawli Allahu shahid me yasa aka wadatu daga manzo alaihi salatu wasallam da fadin sa Allah mai shaida ne gare ni yanzu wani dan Allah in ana jayayya da shi akan wani abu kawo shaida ce Allah ne zai min shaida don Allah ya kawo shaida ai za a ce bai kawo shaida ba abin yadda Allah ne mai shaida amma dai mu yanzu ka kawo mana shaida ba ko ka je ka kawo shaida ko malamai an suna bayanin nau'o'in shaida ko alkalai suna bayanin nau'o'in shaida cewa ga ga iri kaza iri nawa ce shaida da ta ɗaya da ta biyu da ta duk ga suna a tofatul hukam ko amma dan ya ce Allah ne mai shaida ta ai ba za a yadda ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da ya ce Allah ne shaida ta za a wadatu da wannan daga gare shi ma anna zalika tare ko da cewa wannan la fi min gairi ba wadatarwa daga waninsa to aka ce ai saboda qur'anin nan qur'anin nan da ya zo da shi ya nuna Allah ya shaida masa din zuwan nan nasu da qur'ani wadda mu'jiza ce da yake ta gaji da kowa ta gaji da mutane da aljanu kuma madawwamiya da matladaina fa faqad kullu mu'jizatin min an-nabiyina iz ja'at wa lam tadumi wan qarat mu'jizat kulli nabiyyin bin qirahu wa ma li hadhan qira'u to mu'jizan nan dorariya ai shaida ce ta Allah da take ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man balag kuma sai zamo malamai suka ce da wani ma zai zo da wani rikici daga baya wanda ya saba da ƙur'ani ko da ya ce shi ga hujjarsa hujjarsa Allah zai masa kaza ko Allah zai kaza don ya nuna masa shi mai gaskiya ne to ba za a saurara ba yanzu da zai ce da wani zai zo ya ce a yanzu Allah ya halatta muku ku je kowa ma na iya auren mata biyar hujjata gobe da safe takwas saura kwata za ku ji ruwa ya sauko da kankara sai goben da safen ruwan ya sauko takwas saura kwatan da kankara duk da haka wannan ba hujja ba ce yahin ba za a ɗauka hujja ba ce za a ce wani istidraji ne allah ya yi masa irin istidrajin da za a yi wakacin bayyana dajjal haka dajjal zai bayyana kuma zai tafi da ga wutarsa ga aljanna kuma ya ce yanzu nan zai iya kashe ka ya raya ka za a kawo da wanda bai yadda da shi ba ya kashe shi kuma ya dawo da shi rayayye to yanzu ka gani ko ka yadda ni din ne amma wanda yake mamuni na hakika zai ce ina yanzu ne ma na ƙara basira a kanka yanzu ne ma ya ƙara tabbata a gare ni cewa kai din nan makaricin da aka faɗa ni ehen tun da daman annabi ya faɗa cewa za ka bayyana da wannan sifa zata wanda ya zo da zai zo da wani abu daban wanda yake ya saba da koyarwar qur'ani duk wata hujja da zai da'awa ko da hujjar tasa ya kawo ta mun gani to za mu ɗauka dan uwan wancan dajjal din ne bayna yadai sa'ati salasuna dajjalan kullum kazzabu kafin za alkiyama za a yi wasu dajjalolin har wajen talatin kowanne zai zo da irin tasa ƙarya yasa malaman tasawufi suke cewa ai koyaushe ma'auni shari'a da abin da yake ya tafi bisa gwadaban shari'a to daidai ne amma duk abin da yake ya kauce daga gwadaban shari'a to duk da awan me shi kuma duk abin da zai nuna ba za a saurara ba za a saurare shi ba la taqtadi bil ladhi zalat shari'atuhu anhu walau jaa bil anba anillahi inda zai ce Allah ya ce kaza kuma a ga alamun kamar Allah ne ya faɗa masa ba za a saurara ba ba daidai bane a saurara to wato ma anna walittisalu ala inzari abinda yasa aka ce li'unzirakum aka faɗa inzarin ba a ce li'ubashirakum ba لأن الكلام مع الكفار دان أنا أنا مجانا نيت على الكافرين سو كافرين سو ني سو محل جرجديني با محل البشر با تنا بس كربو كومي با دقا الديني وين ديك ربنا أبو دقا الديني شين أكي بس البشر هذا دا من شو أكي لتبشر به المتقين وتنزل به قوما لدى فإنما سرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنزل به قوما لدى أكون سوء حكي سو قرآني قبادي بشارة nizarar da take cikin qur'ani ba abin da ya hada su da ita saboda daman ba sa yin wajen ba sa yin wajen in ai mai bin titin da yake ana kaucewa shine zaka ce masa kai ya kauce ko to wanda bai bi fa yana zaman sa wani waje eh me za ka za ka ce masa kar ya kauce kar ya kauce bai babu hanyar da ake bin a kauce ba balle haka ce kai ya kauce amma wanda yake bin hanya kautacciya shine za ka ce ya bar kaucewa wanda kuma wani lokacin ya bi ta daidai wani lokacin ya dawo kan kautacciyar shine sai ya zamo a yi masa bishara da nizarar gaba daya to wannan wanda kake bi daidai in ka ci gaba da binta ga sakamakon da zaka gani wannan bauɗaɗɗiyar da kake bi ita kuma in ka ci gaba da binta ga sakamakon da zaka gani to tunda dai ana ana magana ne da kafirai sai ya zama maganar gargadin ne kawai li'unzirakum bihi dan ba ku tsoro uhawwifakum bihi in ba ku tsoro da shi ya ala makata ya ku mutanen maka wa man balaga da kuma duk wanda qur'ani ma ya isan masa duk wanda qur'ani ya isan masa harfin alalami ne unzirakum adafi ne bisa lamirin unzirakum wato mansuba mansubi ba akan wato wanda yake marfu'in ba shi akan mansubin ne kuma dai ko da ma akan marfu'in ne wanda ba ma haka din bane to ai an yi fasalu daman inda aka ce ba a yin lami ba a yin adafi akan lamiri na rafa wanda yake mutasili sai an kawo na fasalu to idan ya zama ba fasili ne amma akwai fasili kamar a nan kamar bihi ga shi ta shiga to wannan sai ya halatta shine ibn malik yake faɗa alfiya wa in ala ramilin raf'in muttasil adabta fafsil bin ramilil munfasil aw fasilin ma wa bila faslin yarid ko ayin nakum duk wanda qur'ani ya san masa to qur'anin nan gargadi ne a gare shi ai balaga hul qur'an wanda qur'ani ya san masa min al ins wal jinn daga cikin mutane ko cikin aljanu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama wa fihi dilalatu wannan aya ta kunshi shiryarwa ala umumi risalati bisa cewa manzanci manzo sallallahu alaihi wasallam ta gama halitta har zuwa ranar alkiyama wastimrariham da cewa ta dore min gairi nasim ba wata ba wani tsari da zai zo ya shafi shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam in ma mutane dan son zuciyarsu sun kawo wani tsari da suke ganin ai zai shafe shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan ba daga wajen Allah bane daga wajen son zuciyarsu ne shine qur'ani ya shafe duk wata shari'a da ta gabata wa nasuhu li shar'i ghairihi wa ba hatman azallallahu man lahu mana ina sai Ibrahim Lakani yake fada a cikin jawharatu tauhidi cewa shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ta shafe shari'a duk waninsa wannan abu ne wanda yake tabbatacce shi yasa ba wani tsari da zai zo a ce tsarin shari'a ya tsohon yayi ne ga sabon tsari a bi duk wanda ya wani tsari duk sabuntarsa ya halaka ya halakar da wani ya halakar da duk wanda ya dabe shi ma tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam shari'a manzo Allah ita ce abin bai har zuwa ranar alkiyama har zuwa ranar alkiyama ba wani abin da zai shafe ta ayin nakum yanzu ku dinnan da ta shaduna za ku iya shaidawa kuna da wata hujja da za ku iya kawowa annama Allahi alihatan cewa akwai wasu yayin gidi da yake su ma sun cancanci abauta musu tare da Allah istifhamun inkari wannan istifhami ne inkari eh istifhami ne inkari ku dinnan kuna da hujja akan haka ba ku da ita ba ku isa ku zo da hujja akan haka ba ai la wal ma'ana abinda ake nufi la yasihu minkum hadhihi shahadatu wannan shaida ba za ta inganta ba daga gare ku li'anna al-ma'budu wahid domin wanda ya cancanci abauta masa ɗaya ne shi ne Allah tabaraka ta'ala Allah shi kadai shi ne abin bautawa duk manzannin Allah da haka suka zo duk mabiya manzannin Allah sun zo ne da cewa lalle lalle a tsaya a tsarkake ibada ga Allah a bautawa Allah shi kadai har maulama shi wata tijani radi Allah ta'ala ne yake cewa galibi mutane amma wa ba san wato fuskantar Allah da ibada shi kadai ba zo da sukan yi ibadar amma da hange hange bazan ko yana ibada mai dama daman yana ibada yana hango aljanna wadda to idan da Allah bai da aljanna ba za ka bauta masa ba kenan sai da Allah ya aljanna sannan ya isa ka bauta masa ai Allah ko bai aljanna ba ko bai wuta ba ya cancanta mai hankali ya bauta masa wa ibulinna ma ulla ulla ce ne da su la ashadu ni ba zan ba da irin wannan shaida ba wadda ba hujja akan ta ai shaida ana bayarwa ne akan abin da yake hujja la shar bi zalika ba zan shaida da wannan ba qul inna ma huwa ilahun wahid ce ne da su Allah sarki ne makadaici ubangiji ne makadaici aka kawo inna ma wadda take nuna hasaru cewa wannan sifar ta abauta ta keɓanta da Allah tabaraka wa ta'ala ba wani wanda yake za a cancanci abauta masa in ba Allah ba Allah kuma makaɗaici ne ya asfantu da kaɗaita kamar ma aka nuna ai ma ba shi da wata siffar in ba kaɗaitar nan ba shi yasa hasarin iraki ne hasarin a nan ko kasarun da aka yi a nan iraki ne an kawo haka ne don ƙarin raddi a kansu su da suke ganin iyayen gijin da yawa wayanna ne bare hakika ne mafubuci ne min matu shirkuna daga duk wani abu da kai tarowa ma abu tare da Allah min al asnami daga gumaka ba ruwa na da in ce zan doshi wani Allah Allah kadai shine abin dosa shine abin bautawa Allah zina الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب كاغوا إننا مكباسوا للتاكي za kuma a karyata su yahudawa a maganar da suke na cewa su littattafansu ba su zo musu da sifar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam aka ce ai su yahudawan wanda Allah ya ba su littafi tun kafin zuwa musulunci a da nasara ma wa nasara ma su din ma haka ne to wa'annan da ya arifu na sun san manzo sallallahu alaihi wasallam muhammadan sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bi na'atihi da sifarsa ta yi kuma ya arifu na sun san qur'ani fi kitabihim a littattafan su littattafan su an yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sifanta shi haka nan ma an sifanta qur'ani an yi bayani a qur'ani kama ya arifu na abna'ahum sani kamar yanda suka san ya'yansu ai ma'arifatan ka ma'arifati imli abna'in wato kafin suna ne kuma a mahallin nasba yake bisa cewa maf'uli ne mutlaqi wato ya rufu nahu ma'arifatan misla ma'arifatihim li abna'ihim sun san manzon Allah ko sun san Qur'ani kamar sun da suka san ƴaƴansu wa hadha wannan yana daga tanazuli wadda ta zo daga wajen ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala a wajen fadar magana ya faɗe ta ƙasa-ƙasa ko da yake ba ma iyaka nan take ba don dai a nuna adalci ga waɗanda ake wa magana in ba don haka ba ai su dinnan sun san manzon Allah mafi tsanani daga sanin su ga 'ya'yansu fiye da sanin su ga 'ya'yansu saboda aka abinda aka ruwaito cewa sai da na umar ya tambaya abdullahi salamin wanda yake ya musulunta da malami ne babba na yahudawa allah ya kaddara ya musulunta bayan ya musulunta daga wannan sanin sai abdullahi salamin ya ce ya umaru hakika na san shi da gani na da zarar ganinsa na gane shi kamar yadda nake gane ɗana da ya zo da ɗana ya zo ai na gane shi haka ba da na ga manzan Allah nan take na gane shi ma'rifatan bi Muhammadin minni bi minni wallahi ni sani na ma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi tsanani fiye da sani na da ɗana sai na ya ce da shi a ya za ka faɗi wannan sai abdullahi salamin ya ce na shaida annahu akwai hakuri ko nusamu ya ɗauke hakurin ko annahu rasulullah cewa manzo ne na Allah hakan da gaske manzo ne na Allah da gaske shi ko ɗana to an dai haife shi a gidana amma ban san abin da ke bayan nan ba ban san abin da ke bayan nan ba ta yi na wani ɗin na hakika ta yi shigowa aka yi da shi to Allah ya rufe na sun shi kamar yadda suka san ƴaƴansu allazina hasiru anfusahum kaga wa'annan da suka yi hasara kamunan su babba hasara mutum ya yi hasara kansa ya ake yi hasara kansa kuwa shine ya ba da gaskiya da Allah wanda duk bai ba da gaskiya da Allah ba to ya yi hasara kansa domin me domin ko masa rayuwa a cikin azaba rayuwa har abada a cikin azaba wanda duk yake kafiri madawwami a wuta wajen dawwama ne gare shi uiddat lil kafirin innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata to wa'annan da suka asara kawunan su fa su dinnan la nuna ba inda za a yi imani bawa in Allah ya kaddara wanda zai hasara kansa ne duk saninsa da hujja ba zai sa ya yi imani ba duk irin yadda aka fito da mutum hujja ba zai imani ba shi yasa shuriya daga wajen Allah ne ba wai tafiya take da hujja ba inda tafiya take da hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa wata hujja ce bai zo da ita ba ya faɗa ba wani annabi daga annabawa sai ko an bashi mu'ujizar da ta isa a ce duk halitta sun yi imani saboda ita duk wani annabi ma daga annabawan Allah an bashi amma kaga akwai a wanda ma suke makotansa akwai wanda suka hada zamani dai wanda ba su yi imanin ba saboda cewa Allah bai nufi su yi imanin ba shi yasa ba anda za a yi su yi imani wal ma'ana abinda ake nufi annaman sabaka fi ilmin lahi husranu wanda tun farko Allah ya san shi mai hasara kansa ne imani ba zai zo ba daga gare shi to ba da za a yi imani a duniyan nan ba da za a yi imani a duniyan nan wannan kuwa domin ubangiji ya sanya wa kowane mutum mazauni a aljanna ya sanya wa kowane mutum kuma mazauni a gida duk mutum a masa gida a aljanna a masa gida kuma a wuta idan ranar alkiyama ta zo Allah sai ya gada wa mummunai gidan 'yan wuta da ke cikin aljanna duk dan wuta yana da gida a aljanna amma tunda bai shiga aljanna ba ya kenan za a gidajensa ko gidan da yake da shi sai a bai wani dan aljanna yan wuta kuma a basu gidajen yan aljanna a wuta duk da aljanna ma yana da gida a wuta amma tun da shi bai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba to inda yake nasan sai a ba yan wuta sai a ba yan wuta ka sani ko daga abin da ya gabata a baya cewa mummuni a ɗaya ne a cikin dubu a cikin duk mutum dubu ɗaya ne mummuni ɗaya ne ɗan aljanna ɗari tara da tas'in da tara duk yan wuta ne ya zama gidajen kafirai kenan wadda mummune za su gada a aljanna manzilin tisu mi'ati manzilin wata tsafin wata tsuna kowane dan aljanna daya za a ba shi gida 999 wanda da asali ba nasa ba ne na kafirai ne da suka tafi wuta turan muli manzilihi za a dawo ga gidan za a hada da gidansa kuma ya zama za a ba shi dubu kenan banda kuma kare-karen da zai samu ta biya ayyuka da yawa irin ayyukan da ake cewa duk wanda ya kaza Allah zai gina masa gida aljanna sai hada hadda wa'annan gidajen kuma gidajen mummunai kuwa wanda aka bari ga 'yan wuta gida ɗaya ne a cikin dukkan dubu da ake karawa ga mutum dubu kafiri dubu za a raba musu gida ɗaya ƙari ko kafiri 999 za a raba musu gida ɗaya ƙari fayyuhazu minhu wannan za a fahimta daga gare shi cewa aljanna mai yalwa ce kwarai cewa kuma ita wuta mai kunci ci kwarai musamman kafir yayin da jikin kafiri yake zamowa ƙato a wuta inda turminsa ma turminsa na hakori yake zamowa kamar girman dutsen uhudu wani tabaraka ta ala faɗa inda yake nuna mana cewa aljanna mai yalwa ce da aljanna wadda fadinta ya kai sammai da kasai a sada junansu da juna ko ban ya faɗa a wajen nuna mana kuncin wuta yan wuta idan aka jefa su waje mai kunci daga wuta mukarrane na suna abeban yi wa kukumi da auhu na halakar su gura a sannan ne za su ringa cewa ya halakar su ya halakar su a ce da su latar uliyo ba su buran wahida wadda su buran kasira ai magana ta haura ta daya to woman zulamu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم أي لا أحد أظلم بعد wanda ya fi zalunci mimma niftara alallahi kazba daga wanda ya kirkiri ƙarya a haƙƙin Allah ya faɗa abinda Allah bai faɗa ba amma ya ce Allah ne ya faɗa yana daga kirkirar ƙarya a haƙƙin Allah a ce bawa ya buɗe littafin Allah yana fassarawa da san ransa ba bisa hujja ba to don duk abin da ya fassara kamar ya ce haka Allah yake nufi to idan ba haka Allah yake nufi ba ba yi wa Allah ƙarya ba shi yasa tafsirin qur'ani yake matsayi ne mai wuya domin bayan da ake hange ba cewa yi ai ka yi amfani ma da gwaninta ka ko fasaha ka ka fassara ina ba haka abin yake ba ta hanyar da aka ce zila la ya juzu adun an yi fassara sha'a min alqur'ani ba daidai bane wani ya ce zai dau wani abu daga qur'ani ya ce zai fassara sai abin da yake an zo an karbo sai abin da yake ya zo wasu suka ce haka ne a iya yin tafsiri amma ba a iya tawili amma ba tafsiri ba yadda zamzami yake faɗa kaza ka bil ma'ana wa an yi fassara bin ra'ayi la tawiluhu faharrira to a aukar zaba ko kuma ya ɗauko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo ya faɗa inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahad man kaziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa wani ƙarya ba domin ni duk wanda ya min ƙarya da niyya to ya tanadin mazauni a wuta ya tanadin mazauni a wuta makomarsa wuta wanda hadisi ne mutawatire ko balfaidu ilmin ka hadisi man kazab wal hauri wal mar'u ma allazi ahab to shi ma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a kiyaye yin ƙarya a ce za a fassara su da san rai da abin da za a fassara shi yasa kamar wasu manyan malaman na lugha kamar irin su asma'i asma'i duk kalma ta lugha ba za ka tambaye shi ba bai baka amsa ba amma an kace a hadisi ta zo to fa an shiga tashin hankali ya fassara ma sai ya zamo da wuya sai a ga mata kama sai ya fassara duk jikinsa ya sauya yana cewa to larabawa dai sukan ce kaza suna nufin kaza amma wannan na hadisi ka je wajen malamai ka je wajen malamai ka ji don kada gudun kai ya karya a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ne ma yasa kuma malaman hadisi ko malaman ulumul hadisi da rayatan suke cewa ai duk wanda yake so baya bada hadisi duk wanda yake so ya zama ɗalibi na hadisi ko malami na hadisi dole ya san lugha ya san nahau inda jalaluddin suyudi yake faɗa alfiyarsa ta hadisi fa nahau wal lugatu haqqu man dalab wa huzmin al afwahi la min al kutub to aukar zama ko karyata bi ayati da ayoyin ubangiji alqur'ani ya karyata da qur'ani innahu lamarin da sha'anin ai sha'ana lamarin da sha'anin la yablu zalimun wanda suke zalimai ba sa rabauta wanda su zalunta su kansu bi zalika da wannan ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون واذكر تنا يوم نحشرهم رانا دزام تاشيسو wato za a tashi halitta gaba ɗaya muslimuhum wa kafiruhum ko muslimahum wa kafirahum musulmansu da kafiransu ko kuma ranar da za mu tashi kafiran gaba ɗaya sun mana kullum zai na shirku amma fasara ta farko ita ta fitowa saboda an faɗi su kafiran ga tambayar da za a yi musu ba ce sun mana kullum lahum ba da ana magana akan tashin kafiran ne kadai da sai to ya ce sun mana kullum lahum sannan mu ce lillazin ashraku ga wanda suke suka tare da wani da Allah taubiha magana ta yi musu urus aina shuraka ko lazina kuntum tazurun ina abokan tarayya ku wanda kuke riya cewa su masu tarayya ne da Allah a cikin cancantar bauta ina wa'anda kuke bautawa wanda kuke tare da su da Allah a wajen bauta to wal hasharu wato tashin nan na alkiyama ya dora alal kuffar yana yin tsawo ga kafirai kamar shekara hamsin alfa sanatin kamar shekara dubu hamsin manufa da wannan ba tsawatar da su da ba su tsoro ko dai su sa imani a duniya faya amanuna faya amanuna in ya sassa amince bin zalika yau daga wannan ranar wa huwa lahu a wannan magana ta Allah ce a fadin alasidatul mala'ikati idan ya zo ne bisa harshen mala'iku a to zahiri ne mala'iku za su fuskanci kafiran nan su ce da su ina waɗanda kuke da awa cewa sun cancanci a bauta musu ba Allah ba ku fito da su mu gani wanda a wata ayar aka faɗa cewa za su ce ai sun bace mana kalu rallu anna a ƙarshe ba su ce ballam na kunna domin ƙablu shari'a gaskiya ma mu ai ba su bauta wa kowa ba ba Allah ba za su faɗi wannan saboda tashi hankalin ya kai sai su gwammace to ko ƙarya za su yi ne ko za su tsira za su yi ƙarya ma alali ba za ta sa su tsira ba to idan ko wato da Allah daga Allah ne aka ce Allah ne zai fada musu to sannan za a ce to kuma aika shi Allah a wani wajen ya ce ba zai magana da kafirai ba ya ce wala kullum lahum al-qiyamati ta yi a bada amsa da cewa ai da aka ce Allah ba zai magana da su ba ana nufin ubangiji ba zai magana da su ba zance na yadda wa rahamatin da rahama zancen da zai musu na azaba ne na urus ne gare su ina abokan da alaiya kudu kere cewa nan shuraka ulillahi cewa su abokan tarayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين a ƙarshe za su rasa hanzarin da za su kawo ba su da wani hanzarin da za su kawo sai ko su yi wa kansu ƙarya ba wani hanzarin da za su iya kawo wata kira'a ta kun wata kira'a koyakun fitnatuhu shi ma kuma akwai kira'a biyu akwai fitnatuhumu kamar kira'ar mu ya zamo an kalu din shine sunan takun din fitnata ko labari ne aka gabatar da shi daman da an faɗa kana da yan uwanta kowanne ne ma a ciki ya halatta labarin ya gabaci a suna ya halatta labarin ya gabaci suna akwai kira kuma fitnatu mu ya zama fitnatu din shine sunan ta kunda wanda an kano shine labarin kenan bisa wannan kira a ƙarshe ba hamzarin da za su iya kawo a sannan illa an kano sai ko su ce wallahi ai qaulahu ko ko qauluhum in an ce can fitnatuhum nan sai zama ai qauluhum in kuma ta an ce fitnatuhum nan sai zama ai qauluhum wallahi wai sun rantse da Allah rabbina wanda yake mai tafi da komai nasu biljar in an karanta da jarra ya zama wani atu na ci ne ga wallahi da wannan su akwai kira kuma da nasu ba rabbana ya zama wani da'un kira ne ya ubangiji ma kunna mushrikin wai su dinnan basu tarar da wani da Allah ba basu tarar da wani da Allah ba to
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون unzur tsaya kai tunani kai mai jin wannan magana ko mai ganin abin da zai faru gare su nan da ya ce ya ma bado kamar kusuri ne a ɗauka irin wannan cewa a kyale mu'ayyanin ya koma magana ce ga ta umumi ya fi kyau yadda mai mi'atul ma'ani yake faɗa wal aslu fil khidabi lil mu'ayyani wa tarku fihi lil umumi al bayyin domin da suka yi wa kansu ƙarya a rayuwar su duniya sun fi kowa tare da wani da Allah ko su ne kan gaba tare da wani da Allah amma kuma a lahira su ce wallahi ba su taɓa tare da wani da Allah ba minabi shirki da suka kore tare da wani da Allah anhum daga gare su wa ralla anhum ma kanu yaftarun da abin da suke kaga alallahi ga Allah mina shuraka daga abokan tarayya ran la'anu ya bace daga gare su gumakan nasu sun ki zuwa su taimaka musu a gumakan ba su zo sun taimaka musu ba sannan ne kuma Allah sai ya yimki akan gabobinsu sai gabobin tefirici da duk abin da suka aikata to a sannan ne za su dawo suna burin ina ma a ce za a mai da su turbaya irin yadda aka mai da dabbobi turbaya shine yawan izin ya waddu lazina kafaru wa asarun rasula law tasawwa bihim law wala yaktumuna Allah hadisa to da da farko za su dauka cewa in kare nasu zai amfane su amma kuma idan gabobin ta shaida a kansu to sannan sai shine za su haɗu suna burin ina ma a ce su dinnan turbaya ne ya so ya zamo ma ba za a tambaye su ba balle har su koyi wani abu to Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu da tare da wannan Allah Allah sanya mu zama masu fuskantar sani a dukkan lamuran mu akwai mai tambaya akwai wani a cikin yahudawa da ya musulunta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da abdullahi salami warai ai akwai wa'ansu da suka musulunta amma ba su da yawa ba su da yawa akwai wasu yahudawan da suka musulunta ai musallan ma ubayyu da kamin kansa ne ɗaya daga cikin manyan qurra'u ko ma sayyidul qurra'i sai zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ana cewa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana bin addinin yahudanci ne zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunta har kuma ya zama shugaban masu karatun qur'ani ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أجنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين قال الله Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum man yastami'u ilayk a cikin kafiran nan akwai wanda yake nunawa kamar yana sauraron ka idza karata lokacin da kake karatu zai nuna kamar yana sauraron me kake karantawa amma kuma iyaka jin nasa fata kunnarsa abinda dai zai ji daga gare ka ba zai shiga kunnuwansa ba zai shiga zuciyarsa ba sababin zuliha sababin saukar wannan ayar annan ucita ma abu sufyana cewa abu sufyana ya taru ya haɗu da shi da abu jahal da walid ibn mugera da na ibn haris da utbatu da shaibatu ya'yan rabi'a da mai tuna halafin da harisu na amirin suna sauraron qur'ani sai suka ce da na ibn haris saboda shi na ibn haris ya fi siyawo ya fi shiga duniya da jin labarai daban-daban ya abakutai ba me manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai ƙu'anarru ya ce ban fahimci me yake faɗa ba sai dai abu ɗaya da zan iya faɗa game da shi na ga yana motsa bakinsa yana motsa harshensa yana faɗar labarai irin na mutanen farko ko karece-karece irin na mutanen farko yadda an wajen aka faɗa riga daga shi na in haza ila sadarwar wale daidai da irin abin da nake faɗa muku daga kun da suka gabata daga al'ummun da suka huce Naro ya kasance mai yawan ba da labari daga tsarekun da suka huce yana yawan faɗar maganganu daga al'umman da suka gabata da labaranta abu sufiya ne ce inni ara ba'aura ma ya kulu haka ni ina ganin wani abu daga cikin abin da yake faɗa yana nufin abin da annabi yake faɗa gaskiya ne ya ce a yadda za a yi dai ai wani abu cikin abin da yake faɗa dole a yadda cewa gaskiya ne abu jihar sai ya ce kai ba za ta yi ba ba wani abin da yake faɗa gaskiya ba za mu yadda da wani abu daga wannan ba a wata ruwaya abu jihar ya ce ai mutuwa ta fi mana sauƙi fiye da mu yadda da cewa abin da yake faɗa gaskiya ne to wato aka ce yastami wa fara yastami ya fara yastami umur ifradi ba ce yastami una ba mura'atan lillafzi duba ga lafzi ga lafazin man ita man man shi'a mausuliya a lafazinta wato mufrada ce amma a ma'ana jam'i ce shi yasa a wani wajen sai a mayan mata da lafazi a dubi lafazinta wato a kawo shi da ifradi kamar anan wasu ya ce fi yunusa mura'ati ma'ana mura'atu ma'ana kula da ma'anar ta zai zo nan gaba a suratu yunus a suratu yunus nan za a ce min nan gaba za a ce wa minhum man yastami'una nan ce man yastami'una an dubi ma'ana man amma an ce man yastami'u to an dubi lafazin man ne to wato wal hikmatu fi mura'ati lafziha huna dalilin da yasa aka kula da lafazinta anan ba kula da ma'anar ba annama huna cewa magana da ake a nan fi kaumin kalilina ana magana ne akan wasu yan tsirarin mutane wa fi ma ce abinda zai zo ko na suratu yunus fil kuffar jami'a tana magana ce akan duk wani kafir duk wani kafir ma ya shiga ciki akwai a cikin su wanda suke sauraron ka idan kana karatu wajen da ala qulubihim akinnat amma mun sanya rufe-rufe akan kunnuwansu agwadiyata rufe-rufe li'alla ya ƙulu li'alla ya ƙahu don kada su fahimci abinda kake karantawa Allah bai nufe su da su fahimci abinda kake karantawa ba shi yasa ko da sun nuna suna sauraron ka ba ganewa za su yi ba wanda da Allah ya nufi ya ɓadda shi to ko da ya saurari gaskiya ba zai iya gane inda gaskiyar ta dosa ba sai ya ji kawai ana faɗa wata magana ce bambaran kwai ba daidai ba ai abin da ake faɗa ba daidai ba ne mai ya kawo cewa Allah ya rufe zuciyarsa shi yasa ko yaushe bawa ya ta addu'a Allah ya buɗe zuciyarsa ga karɓar gaskiya Allah ya buɗe zuciyarsa ga karɓar gaskiya ba bayyana gaskiya ke sa a karɓe ta ba a buɗi na Allah da haskakawar Allah ga zuciyar bawa ya karbi gaskiyar sai an samu haka sannan za a iya karbar gaskiyar amma ba haka ba duk bayanin da za a yi wa mutum sai zamo yana nesa da ya gane idan ko yana tare da rufe akan zuciyarsa wa fi azanihim waqar mun sanya kurinta a kunnuwansu wato kunnuwansu na zuci wannan kunne na kata ya ji amma kunne na zuci wanda jinsa ne mai amfani to su baya aiki baya aiki an sanya masa kurinta falasfarunahu ba za su ji abin da kake faɗa bayan qur'ani ba za su qur'ani ba sama ga wuri ji na karba wani yaro kullu ayatin kai da a ce za su ga duk wani abu da ake kira aya duk wata mu'jiza gaba daya za a nuna musu la yu'minu biha ba za su yi imani da ita tunda Allah bai nufi su yi imanin ba hatta idza ja'uka ayyan da suka zo zuwa gare ka yujadilunaka alhali suna jayayya da kai يقول الذين كفروا سيك جوا ان دسك كافر سنا cewa shi yujadilunaka jumla halice halice yaqulu ko shine jawabin izad a sannan sai ka ji waɗanda suka kafirai suna cewa in haza ƙur'anin nan bai zama wani abu ba in haza ƙur'anu ƙur'anin nan ba wani abu ne illa sadur lawal sai ko irin ƙarece-ƙarece na al'ummun da suka gabata irin ƙarece-ƙarecen da ake kawowa ne shi ma ya zo musu wannan tsari kal arahi kama abubuwan ban dariya wala ajibi da abubuwan ban mamaki jama usuratin bin rami jami'i ne na usuratu wato da ramma usuratu akai masa jami'i da asadiru wannan yana cikin kalmomin da yake a qur'ani sai dai a sami jami'in ko ba mufradin usuratu bai zo a qur'ani ba ma asadiru ya zo guri da yawa a qur'ani ko ya zo gurare da dama a qur'ani shi yasa mufradin bai zo ba amma jami'in ya zo wahum نعم ولو ولو نعم وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه سروسنا أنا متاني دقا bin manzo sallallahu alaihi wasallam anhu kamar nusa mu da gyara an yake sawa ko hum yanhauna anhu suna hana mutane daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafi annabi daga bin annabi ayil kuffaru ay kafirai yanhauna suna yin hani a nittiba'in nabi daga bin annabi sallallahu alaihi wasallama au an sama alqur'ani ko daga jin qur'ani bayan auna suna ƙara nisanta anhu daga gare shi suna ƙara nesa daga gare shi ya saba a duna suna ƙara nisanta daga gare shi fala yi nuna ba sa ba da gaskiya da shi koyaushe kafiri ƙoƙari yake hatta waɗanda suke mummune a ce sun juya ƙur'anin ba a kullum kafirin ya zamo ya ga musulmi sun juya wani abu na ƙur'ani baya to munna yake cewa ai ya fara nasara a kan shi yasa koyaushe ba kokarin da yake irin ko a ce an juya qur'anin baya kullum duk tsarin da qur'ani ya zo da shi a ce ai na baya ne ai na da ne yanzu an ci gaba ga abin da ake kai yanzu yaushe za ku ce wai mace ta gaji rabin abin da namiji zai gada yanzu da namiji da mace duk ɗaya ne shine sabon tsari kullum kokari suke su dora bayi akan wannan in za za ku yi doka ma ku ce a ai za ku gina ta ne bisa tsarin qur'ani to kun shiga uku ko ina sai aka fara muku kahon zuka cewa me yasa kuna so ku mai da rayuwa ba bayan rayuwa ta riga ta yi gaba ai abu qur'ani wani koma baya ne a iyaka fahimta su kuma haka suke so su gina tarbiyyar jama'a akan haka wal iyazu billahi wakila wasu suka ce na zalafi abi dalib ai nan ta sauka ne a game da sayyidina abi dalib wa kana yanhara an azahu yana hani daga cucin manzo wala yaminu bi amma sannan bai imani ba wannan bai kore a ce a ƙarshe yayi imanin ba an gamu dai akan cewa da farkon bai imani ba amma kuma ya fi kowa kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a suke cewa ko a sannan din ma abinda sa bai ya yi imani amma bai bayyana imanin nasa bane saboda in ya bayyana imanin to kuma hakki wadda ake masa da shi da ɗan ɗan uwansa sai abin ya ƙara yawa amma da ya nuna kamar bai imanin ba to wannan ya bashi dama akwai dai malamai da yawa kamar yadda su zane da halal wanda yake sun yi littafi akan tabbatar da cewa shi abu ɗalib ya musulunta kafin ya wafati yanda sai da yusuf da bani yake faɗa a kasidarsa mai girma da batul garra cewa wa marara shidan wa kada asma al abbas qawlan bihi yakunu najaw abu dalib ya shuɗe ga allah yana shirye bayan ya yi kalmar shahada ya yi kalmar shahada maganar da